بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi sha hudu ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan mayu dubu da ashirin da shida miladiya wani majalisi namu da muka fara karatu cikin littafin al'ubudiyya na shafin islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani rahimahullah ta'ala a kafin mu shiga karatu akwai sanarwa da zamu yi na ban gajiya da godiya gabanin nan kuma ina ganin ba laifi tun da munasaba ta zo da wato maganar hada sallah duk gari aka zo nan gaba mukan yi wannan isharar aka sallah ba wai mun taɓa yin karatu a wannan zama ba ko biyu nake tsammani zama biyu ko abin da kama da wannan hada sallah lokacin da yake musamman farko farkon damuna wannan ba dole ne ba saboda ba amma yanzu ba wani tsammani ne mai karfin gaske ba kuma idan babu hadan ba a to mun bar wani sunna ko muke haƙo yanzu misali ku kaddara wanda su suka tafi gidajensu su ba su zo wannan masallacin ba daga lokacin da ruwa ya tsoye lokacin isha daga lokacin kuma sunna kamar ya tabbata hadisin ibnu umar da ibnu abbas shine mun kira sallah mu ce su sallah a gidajensu su sun yi wata sunna mu wani wani sunna ana saboda haka da ina ta faɗi sha ne kar a dinga damuwa don an ga ko liman an zo an ga ko da ruwa a waje a ka gaba ga shi yadda ko ga abin ana ba ka ma mu cewa ran fara kafin kusan ma da ruwan ma ya dai ya daji saboda kai wannan ya kamata mu ƙara biyar da karatun mu akan wannan matsala ta hada sallah sannan kuma akwai magana da muka yi na cewa ya kamata a sama daga cikin yan uwa wanda za su kokata su saya mana littafai wanda muke karatu akwai sabon tafi da muka bude wannan shine al-ubudiyya na ibnu taymiya akwai kuma professor sunusi ibuda shi ma zai bude littafin sa da ya sa muktasaru asiratul rasul na muhammad ibn abdul wahab to cikin iko Allah an samu bayan Allah da suka kwata bawan Allah da ya amsa kira ya ba da kuɗi mai yawa sai yadda za a je a siyo wato adadin kofi kofi talatin talatin ni abudiya talatin shi kuma na malam sunusu igu da shi ma talatin kaga wani sassin kenan kuma kuɗi ne masu yawa tun da littafin ku rubar kuka kan ku za ku bar littafin na har kwaba ne tafai da suke tsada yanzu musamman ma na shi profesa sunusu igu da na shi ma har da wasa da waye da sauransu tajikin hamdul fiqi tajiki na ilimi sosai ni ma na wan tajiki na babban dalibin shakku albani aliyu hasan abdulhamid alhalabi domin dalibi ya san wane da alhalabi ana ji kasar rahama don haka littafai ne masu tsada ya ba da kuɗi kuɗi mai yawa dari uku da wani abu haka ya bayar da goma sha haka ya bayar a ji a sai wannan littafai kuma cikin ikon allah ma na sai a ji a sai wannan littafan nan in ba dan ma wata kila ruwan sama da yanzu kun gasa mun baje shi ana za a yi labarin za a yi waye da sauransu kuma za a dinga amfana Allah ta ya sa mishi albarka a dukiyarsa Allah ya sa mishi albarka a dukiyarsa Allah ya saka mishi alkhairi da kuma duk waɗanda suka yi suka shiga suka fita suka tabbatar sun farauto zuciyarsa ya wannan ake alkhairi su ma Allah ta ya ba su lada Allah ta ya ba su lada duk wani wanda yake ya taimaka ko da harshe ne ko da zuciya ne muna fata ubangiji ya sanya mashi a mizani Allah ta'ala ya sa kuma mu ribata a can Allah ta'ala ya sa mu ribata a can Allah ta'ala ya albarka wa dukiya ya kuma yi albarka mu zuriya baki daya a ibnu taymiya yana yin magana akan wato ma'anar ibada mecece ibada a addinin musulunci ba wai ibada a wajen wasu mutane da za su ce su ibada sun ta kaza a wajen su ba zai magana akan mecece ibada mu addini abin da yake ibada a wurin ubangiji shi ita ce ibada ba wajen mu a wajen mu mi zaɓi sanka ba ko faɗi sanka ko kuma mi darje mi istifsani mu ce kaza na da kyau wannan ya daga cikin fandara ma a addini mu ce kaza halal ne kaza haramun ne da zaɗin kanmu ubangiji ya hada mu wannan addini ita wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun tafaru ala allahi alkadhib Allah ta'ala ya ce kar ku bi kuna mai kira mu Allah kariya kuna cewa kaza halal ne kaza haramun ne kaza mai kyau ne kaza ba mai kyau ba kar ku kira mu Allah kariya ta ina ake sanin haka shine zama ba wa'ayi aka maka ba ba kuma ka cira to wannan abin daga wanda shi ake masa wahayi ba shi kuma dama ilimi ilimi a ba ma addini ba ilimi baki daya ta hanya biyu ko ake samun shi duk wanda bai zo da ilimi ta hanyoyin na guda biyu ba to ya zo da ilimi ya san jago ko da ya zo da ilimi wanda yake ruwaya ce yake yi daga wani mutumi wanda katangagge ne shi shi ma'asumi ne ubangiji ya katange shi daga fada kuskure shine naqalu an ma'asum wato ilimi na wahayi kenan ya zama wanda ya zo miki da wannan ilimi na wahayi shine manzon Allah to kaga wannan ilimi ne wanda baka baka da kan haukun cewa ba ba kuskure bane ba to wannan shine hanyar farko da ake samun ilimi hanya na biyu da ake samun ilimi shine a je a yi bincike dalilai na ilimi su tabbatar cewa akwai abu kamar kere-kere da ake da science da ake yi kaga wannan bincike suka je suka yi suka tabbatar cewa ruwa sinadaransa shine hydrogen da oxygen wannan ilimi ne da dalili sananne a ilimance nuna haka ibn taymiya cikin muqaddima na usul tafsir yayi magana akan wannan yace ilimi dama imma naqlun ne an ba'su wa imma dalilin ya dullu alaihi wato dalilin ma'lum ko wani ilimi wanda yake dalili sananne a shari'a yana nuna shi to in ba haka ba to yi za mu ilimi dan jaru sannan kan ba shi dama musamman a lamarin addini wanda ubangiji ya kasance duk wasu hanyoyi da za mu san addini sai ta hanyar jakadansa a duniya ba ka jira ma ka zo ka ce kaza addini ne sai idan kana da hujja in kuma kai ba annabi bane to dole sai dai ka ɗauko shi daga annabi wannan shine kai na kari daga ma'sumi idan ba ka fita daga cikin shari'arsa ba to shine yayin magana cewa ibada a wurin Allah ta'ala shine duk abin da ubangiji ya umarce mu to ya ta zama ibada saboda ubangiji ba zai umarci bayi da wani abu ba face yana son wannan abin kuma ya yi da'ayi sai yayi tarihin shi tarihi gaban miya wata take ba da ma'anar mai tace ibada ita ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-batina wa zahira ya faɗi abubuwa kamar sallah azumi zakka ce duk wannan ibada ne kamar gaskiya ibada ce jihadi ibada ne to shine a gaba sai ke cewa wadhalika anna al-ibada lillahi hiya al-ghayat al-mahbuba lahu wal mardiya lahu allati khalaqa al-khalqa laha yace dalilin da yasa muka faɗa haka kuwa saboda ita ibada da amma can ita ita ce wato matuƙa dalili matuƙa da ubangiji makasudin da yasa ubangiji wato makasudi da ubangiji yake so sannan kuma ya yarda da ita wanda saboda wannan ne a samar da wannan a wato doron ƙasa ya samar da bayi baki daya abin da ibn ke magana shine wato bayi dole za su bauta mishi da abin da ubangiji yake so ne yadda da shi wannan bai da bayi su bauta mishi da abin da ubangiji baya so ba ko bai yadda da shi ba to abin da ubangiji na yake so yadda da shi to kuma ita ce gaya makasudi da hikima da ya sanya ubangiji ya samar da halittu kuma ubangiji bai samar da mu don mu yi abin da baya so ba ya samar da mu ne saboda mu yi abin da yake so ya da shi wanda wannan kuma ita ce bauta to shine anan malai ke cewa wa zalika anna al-ibada lillahi hiya al-ghayat al-mahbuba lahu ka bauta ma Allah tsantsa shi daya to ita ce wato matuƙa da ubangiji yake son wannan matuƙa wannan dalili ba kasudin da ubangiji yake son ta kuma ya yarda da wannan kasudin kuma saboda wannan kasudin ne ya samar da bayi baki daya kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ta'ala yace وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ba halci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu wato anan kaga sai ya kawo abin da lamu wannan lamu ranar ana kita lamu ta'rili wa sabab wato dalilin da yasa ubangiji ya halice bayi baki da ubangiji bai halice mu maqsidda maqsudi kawai saboda mutum sha ba ko kuma saboda mu rayu mu ce kawai mu ji dadin mu zarhum ya akulu da mata wa yuhimu al-amal fa sawfa ya'lam ba dan wannan ne kawai mutum sha ba kamar da dabbobi ke yi inda haka ake so a yi mu da sai mu rayu irin rayuwa irin tasu tawa ubangiji mu halittu musamman da nauyayen nan guda biyu aljanu da mutane ya halicce mu ne a wannan duniya tamu da muke raye saboda wato mu kadaita shi da ambato mu kuma nema kusanci zuwa gare shi da abin da yake so ya da shi wannan shine dalilin da sa ubangiji ya halicci ya halicci bayi baki daya wannan kaga da yace li ya'budun dan su bauta mu wannan suka ce akwai raddi akwai raddi ga wanda yake cewa ubangiji baya yin wasu abubuwa saboda wasu dalilai ubangiji tabbas yana yin wasu abubuwa saboda wasu dalilai gargwadon yadda hikimarsa ta zartar amma wannan yana nuna wannan dalilin shi ke masa dole a a sai dai duk al'amarin ubangiji yana yin sa ne gwargwadon yadda hikimarsa ta zartar hikimarsa ta zartar da cewa zai samar da bayi ne saboda su bauta mishi to wannan shine ake kira wato hikima al-maqsuda wanda dalilin da yasa ubangiji ya halici ya halici bayi baki daya ka duba ka ga yadda ubangiji anan ya faɗi cewa ya halarci aljanun da mutane da saboda su bauta mishi su yi bauta wato saboda su zo da wasu umarni da ya ba su wanda yake son umarnin da kuma ya da shi to kaga wannan yana kaman wato a fakaice yana toshe maka duk wani zafi sanka da faɗi sanka da za kawo addini in dai ka yarda cewa duk abin da yake bauta na ubangiji shine ma'amurin lahi ta'ala abin da ubangiji ya ba da umarni to ba shi wa ka zo da shi sai abin da ubangijin ya ce na yadda wannan abin ka kusance ni da shi ina kuma son wannan abin to ka gane ya toshe maka duk wani istihsala ka zo da wani abin da kawai sha'awar sha'awar zuciyanka ne ba za ka bauta ma Allah da san zuciya ba sai da ka bauta ma Allah da abin da shi ya saukar shi ya sa ma a lokacin ma da ya ce annabi adam ya sauko sai ce fa in ma ya ce nakum min yahudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa yace idan shiriya ta zo daga wajena wannan sai ce minni sai ya nuna maka ibtida'ul ghaya na shiriya wato asalin inda ake samun shiriya din shi daga daga wajen ubangiji wannan ya kai maka duk wani san zuciya da wani zai iya zuwa da shi da sunan ya ce yana neman ubangiji ne ya ba shi lada da abu ubangiji ya toshe wannan ya ce sai daga bauta mishi da abin da shi ya ba ka shiriya saboda haka wannan ya kamata al'umma mu shiga taitaye mu kware da gaske ka kai la'akari da wannan abin da muka faɗan nan ka kuma la'akari da a wannan al'umma za ka samu wasu masu bauta ma Allah da son zuciya dauki masu cewa su bauta ma Allah ne wato da kaɗe-kaɗe da raye-raye wanda shi hakikari ma ubangiji ya riga ya sako ayoyinsa ne da yake zargin ma kaɗe-kaɗe da raye-raye wa shu'ara wa tabi'uhum al-ghawun ba haka ya faɗa ba wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la ba haka ya faɗa ba da ayatul qur'ani duka ana sukan waka da mawaka afa min hadha al-hadith ta'jabu وتضحكون ولا تبكون انتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا to duk ubangiji abin da yake fada wannan in ka je ka bi tafsirin malamai shine sun ga kawai sun kuma babu abin da dai sai dake dake da rayin to kuma madadin wannan kamar ta al'amarin duniya kawai ajizan sai dan adam an saba ma Allah a nemi Allah ya fi kuma wai sai a kuma ce koma ce wannan shine hanyar da Allah yake so ya jira ita to in ka ce Allah yana son wala ya jira ita a ila a wahayi aka baka haka za ka zan bauta muke nan yayin ka ce za ka zo ka dinga dukan ganga a masallaci ko kuma ka ce za ka yi wani bandiri ko wani abu to yanzu wannan Allah ne ya maka wahayi shi Allah cewa ya ma kalkun jinna wal isa illa da ya'budu sai su bauta mu su kada ta yanda bauta bautan na kuma ce shiriya sace sai wata iya turo to yanzu kamar ka ce na ubangiji ya saukar cewa in an dade ba a gane girman sama da wato buwayansa to a je kawai a dinga dukan ganga shi kenan za a gane ka ga kawai sai da karatun Qur'ani kuma haka duk wasu hanyoyi za a ke zuwa da sunan za a bauta ma Allah da shi yan shi a sun tashi akwai wasu abubuwa da suke za a gani an sana musalla suna dukan wato kafafuwan su guda uku sun to ya za a yi na farko dai dama ta wannan dukan guda abubuwa uku da suke yi ɗaya sun gunda ba Abubakar zaki ɗaya Umar ɗaya Uthman ya addini ku zama zaki baki ɗaya mu addinin mu da aka ce har ta ababen bautan kafirai kan zage su saboda kan zo sa zagi Allah daga baya kai kuma ka halaka maka zagin wani kuma ka ce addini wannan an shi zama addini wannan in kana sai zama addini to sai ka kawo wahayi ka ce gashi ko ne na kanun an ma'sum ko kuma magana ce na kawo alaihi dalilin ba'lu inji ibnu taymiya in ba haka ba to abin ya zama ko shashi ba kenan shashi ba ko babu shi addini ba kida ba shi haka wani ya ce kawai shi abin da ya dame shi ne in zai in zai zikirin ubangiji ya dinga kiranta da sunansa ɗaya shewa Allah Allah Allah da ake yi to tambayar da ra'ayi shine yanzu shine dai ya gaya ya koya maka haka ka taɓa jin manzo Allah ya ce Allah Allah kawai in zai bauta ma Allah shi daya Allah idan kiran ubangiji shi daya sai an yi magana ko ku je kawo wato aya na sautu da alqazi iya bai kawo a mukaddimar littafin sa qul lillahi thumma zarhum fi hawdihi yal'abu wa qul lillahi an ce ce Allah in ka ɗauki wannan kaga ko har kirista ma sai zai ɗauko kiristanci sa a Qur'ani in za ka wuce ɗaukar ɗauki daidai Qur'ani ba a bar ma halakakke ba an bar bayanin sa ne wajen manzon Allah da sauran magabata magabata kuma su fassara ga wurin da suka annabi su ya fassara haka wanda zai ce misali shi dukan kirji zai yi ku da sauransu da sauransu da wanda kwata kwata ba za ka taɓa samun ina aka yi haka a cikin shari'a ba zala bai taɓa cewa ku zo ku zauna cikin dukan kirji ba so wannan za a yi ta hazuri zauna mu shiga da ayoyi in muka fito wannan ayoyi kuma za mu daga babban faɗo waɗannan abubuwa saboda mutane su gane mutane ko ba ko suna so ko ba so insha Allah sai mun kama hannun juna mun taimaki juna mun tafi aljanna in Allah ya yarda insha Allah wannan shine makasudi ba makasudi shine a tare da mutum da wani hankali ba to amma babu yanda za a yi za mu zo wani abu ya hada mu kusuma kuma mun yi kusuma kan ubangijin mu kuma a ce za mu gintse kawai haka nan mu ta karatu rarara da bamu bamu jan ayin yadda inda ta kamata mu ba mu kyauta ma kanmu ba ba mu kyauta ma kanmu ba to kuma wannan duk wannan baya da saki al'amari ruwa ba wannan kasa kuma inda kuma daga baya aka yi da wasu ilimin maka na sulkulli na talasimai wanda shi ma duk aka ce wani bautan Allah da yaushe ba tsaji aka ce bautan Allah ina dalilin yin wannan tsafi wannan duba da ake ake cewa ilimi ne na musamman da mutane ke kamar da zamu kun san wannan Allah yana so ya yarda da shi kun yarda cewa Allah ne ya ce lallai yanzu ina son tsafi na yarda da tsafi kun yarda da wannan to in ko ku yarda da in ko kuka ce kun yarda to kawo hujja kawo qur'ani da sunna shikenan in kuma ku kawo mu kuma sai mu kawo muku wata ba umma ta kulli shayatin wa ala mulki sulaimana can sai kaga ubangiji ya ta cewa ya ta kawo kafirci kaula kan kaula kan kaula ta ai gaba wa la annahum amanu wa taqaw la maqubatun min indillahi khayrun law kanu kan sai ta kawo kaula kan ta kawo kaula kan da a ayi sadaka ya kawo ka mu shikace ta yi Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budun ban halici aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu me ya dan su bauta mu saboda su kaskanta da kansu su bautantu zuwa gare ni ta hanyar su yarda cewa ko kuma su tabbatar cewa za su bauta min ko dai a latina ko kuma a zaɓin kansu ko dai su bauta min abiduna ko mu'abbaduna in ta ne zai kara mana bayanin me mu'abbaduna me abiduna in ka ce mu'abbad shine wanda na kake bauta ma Allah ba yanda ka iya tsarin da ubangiji ya shata maka dole haka zaka bi za ka rayu a maka dan adam ba ka je wata duniya can ka je sama can ka je shi za ka rayu ba za ka rayu a ƙasar da ubangiji ya halice ka za ka rayu a irin tsarin da ubangiji ya halice ka kai bacci ka tashi ka ci abinci ka je kai ba haya wannan duk bautan ubangiji ne kake yi duk wannan bautan ubangiji ne to amma wannan bauta ce ta ta'abidi ubangiji ya maka ya bautar da kai ne ala tilas ko kana so ko ba ka so sannan kuma sai ya bautar da kai da kuma yana yana son kai din akwai na falala da ya maka tanadi farashin wani falalan shine ka so shi so na kololuwa ka kuma girmama shi girmama wani kololuwa ka bauta mishi da tsadiraɗin kanka to wannan shine ubudiyya a wato ta ibada kenan ubudiyatu ibada ba ubudiyatu ta'bidin ba to wannan duka guda biyu malamai sun fassara wannan ayar da ita akwai Ali bin Abi Talha al-Walidi ina da mutum daga Abdullahi dan Abbas yace wa ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay li yuqirru bil ubudiyya taw'an wa karha saboda su tabbatar mun da bautantuwa su zuwa gare ni a halin kasancewa su sun yadda kuma a halin tilas idan sun yadda to shikenan ubangiji yana tara da zai ba su farashi ne gwagwa ba wanda ya wuce abin da suka yi masa na godiya idan kuma suka mishi butulci to kuma akwai kuma abin da ubangiji zai yi saboda dama wannan bauta ta karhan ba sai sun sauka ba wannan shi ne abin da Abdullahi dan Abbas ya faɗa shi ma irin shi zaid bin aslam ya fada zaid bin aslam a babban tabi'i ne yace wa ma jubilu alaihi min ta'a wal isyan abinda ubangiji ya halice su akai na da'a da kuma saba masa to saboda wannan ubangiji ya halice su sai dai wanda ya mishi da'a ko akwai babban lada wanda ya saba masa to ko akwai wani bautan da zai masa ala tilas yana so ko baya so saboda haka kaga da wannan aya zaka fahimci cewa ubangiji ya halice mu ne hakikanin al'amari sai mu bauta mishi wannan bautan akwai bauta guda idan ba za mu iya fita ba shine umuratu taw'in a umuratu qarin wa qirari bauta wacce take wannan dole mu bauta miki a wannan tsari da ya halice mu a wasu ma ubudiyatu ikhtiyarin wa hubbin wa ta'zimin wato mu muka zaba muka ce muna son shi sadaka za mu mushi godiya akan abin da ya mana na halitta ya ba mu iska ya halitta mana kaza ya mana kaza ya mana kaza amma su malamai yayin da suke magana illa liya abuduna su su cika maganar bauta da ake yi na tilas in ba sun dama ba za ka iya fita ba kafirai ma duk suna wannan su sun fi damuwa da su yi magana da bauta bauta da za ka yi abinka na abidu babu abbad ba abidu shine wanda za ka bauta da biyayya ga ubangiji da kuma zabinka ka je kana son sa ne kuma ka ce ba za ka bauta mashi ba sai da abin da yake so to wannan shi ta malamai suka zo ba liya abudun sai su ce liya ta'ala ba ta magana ma ubudiyatu qahari ne saboda wannan ba za ka iya ba cewa kai ba ka yi magana ba wanda sai ce shi ba ya bata Allah ubudiyatu ubudiyya ta rinjayen ubangiji ubangiji ya rinjaye kowa wa huwa al-qahir fawqa ibadihi ya rinjaye kowa amma bauta na zaɓi da da'a to wannan shine ubangiji ya ba maka ya baka jarabawa idan ka ci ka tsira to tanjimin bi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka nadiya kamar da mawaki ke faɗa sai da kan ya'budun malamai suka ce li yuwahhidun dan su bau kadai ta ne da bauta wannan shine abin da ibnu jarir al-qabri ya faɗa a wurare da dama kuma wannan shine ruwayan da al-qabri ya ruwaito ta hanyar muhammad ibn isa sahib al-mazazi wasiyar daga malamin muhammad ibn abi muhammad daga sa'id ibn jubair ko ikrima daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu sai yake cewa ai wahhidullah ko kadai ta Allah da bauta ko kadai ta Allah ta'ala da bauta shine anan ibnu taymiya ya kara kawo mana yace wa bihadha arsala jami'ar rusuli da kuma wannan ne ubangiji ya aiko dukkan manzanni kama qala nuh kama yadda annabi nuh yace wa mutanansa li qaumihi ga mutanansa ubudullah kuma ta ba Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bauta kuma bayan ubangiji shine ne ibnu abbas yake cewa wahidullah wato ku da kashi da bauta wato ba wai bauta kawai zaka yi mata kuma kana zuwa kana bautan wani ba a'a shi ne kadai zaka bauta shi ubangiji mai kishi ne ba zai da kawai wani bawa ya zo yana kana bautan shi ko kana bautan wani bawa ba shi za a cikin hadisi da ba a ce asali haini hadisin abu huraira a cikin sahih muslim afwan yake cewa ana aghna shuraka ya ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma ghairi taraktuhu wa shakka Allah ta'ala ya ce ni ne mafi wadatuwa idan ka je kamun aiki kamun gama dai to zan baka da abin da kai shirkan saboda shi shi ya baka lada in zai isa amma ni ba zan baka lada ba saboda haka wannan ya tabbata a addini cewa in zaka bauta ma Allah sai ka bauta mishi shi daya kuma wannan shine wato fasan da shi Abdullahi dan Abbas ake ruwaitowa da isnadi wanda akan Muhammad ibn Abi Muhammad majhul ne amma kuma yana da shawahi da suke masa da suke masa shaida Ibn Taymiyyah yace wa kadhalika qala Hud wa Salih wa Shu'aib wa ghayruhum liqaumihim kuma irin wannan maganar ita ce su ita ce dai wato annabi Hud annabi Salih annabi Shu'aib duk sun ga mutanen su cewa ku bauta ma Allah shi daya ba ku da wani abin bauta kuma bayan sa wato ku kada shi da bauta wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma ya ƙara faɗa ma wala qad ba'athna fi kulli ummatin hakika mun tasar a cikin kowace al'umma rasulan da wani manzo an ibudu Allah cewa ku bauta ma Allah wa tanibu tsagut ku nisanci tsagutu aminhum man hada Allah daga cikin mutanen akwai wanda ubangiji ya shiryar ta hanyar karban shiryar annabawansa wa minhum man haqqat alaihi dalala daga ciki kuma akwai wanda wato bata ta tabbata a kalmar bata ta tabbata a kansa a irin tarbiyya za ku ga waɗannan zinyan za mu ta tafiya da ayi zai kawo zai dauki tariki a gaba tarikin sa zai tariki masu zafi ma amma yanzu zai fara baka hujja ta kuna daga aya da hadisi dan ka san ba su zuciya ke ba sannan ka daga kusa za mu tsami wasu satuttuka za mu ga kamar tafsiri ba ake yi wannan usulubin irin tarbiyya kenan shi altafin sa zai gaba kawo maka qur'anai ayoyin qur'ani ya gaba kuma kawo maka hadisai sannan kuma sai kuma shi shiga fashin baki amma ba ya fara kawo maka dalilan sa shi kawai ka kawo ka dalilai ka ce baka yadda ba a iya kawo maka aya shi kenan ko ka yadda ko ka kuka iya yadda ya kawo maka hadisi daga nan kuma sai baka fashin baki da bayan da ka iya ba a famari wajen fasara wannan aya ya yi fasara mai kyau don ka fahimci ibn taymiya yana tare da magabata ba wai kan shato abin ne shi ganin ganin damansa ba a kabari ya rasu ɗari uku da goma ɗari uku da goma yau shekara wani dubu da yan kai da rasuwa ba malami ne na yanzu ba tsakanin da ibn taymiya din kansa akwai tazara shine shugaban masu tafsiri na duniya baki daya malamai suka masa wato ladabi suna cewa ana cewa shine farkon wanda ya fara tafsiri daga fatiha zuwa nasi sukutum gabanin sa akwai tafsirin irin su ibn abi hatim razi akwai tafsirin su abdurrazzaq sanani amma za ga asalin manyan inda ake bukata a fasara na suke fasarawa ba ka fasara kowace wuri kowane wuri amma shi a kabari zuwa yayi kowane waje kowace kalma gaba gaba aka yi qur'ani ya fasa daga farko zuwa ƙarshe sadaka malamai suke cewa shine shekul fasirina yace a wala qad ba'athna ayyuha an-nas fi kulli umma Allah ana yana babu labari cewa ne mun tayar ya ku mutane a kowace al'umma salafat qablakum wanda suka gabata gabanin ku rasulun da wani manzo kama ba'athna fikum kamar da kowa muka aiko muku da manzon Allah da an ibudullah wahdahu to aka bauta Allah shi daya la sharika lahu ba da ba karku mushi tarayya da ku tara shi da wani mahaluki wa afridu da ba'a ko kadaita mishi da'a kun ji yana maka bayanin mai tauhidin da ake magana wasu irin ibada ce wato da'a ta zama da'a ce ga Allah shi daya wa akhlisu lahu ibada kuma ku zama ibada an tsagare shi ba wani ba wa ba'adu an shaytani ku yanta da kanku da shaytan wahdaruhu kuma ku ba a hankali an yi huya kun kare zama ya sanya ya bautar da ku daga hanyar ubangiji wa ya sidda kuma an sabili ya zama ya kautar da ku daga hanyar ubangiji fata zai sai ku zan kun bace fadin man ba atna fihi mursulana daga cikin wanda muka aika musu manzannin mu man azallahu akwai wanda ubangiji ya shirya fa wafaqahu Allah fa wafaqahu tasdiqi rusulihi sai ubangiji datar da shi ta hanyar ya gargata annabawan da aka aiko masa wal qabul minha kuma ya karba abin da annabawan suka zo da shi wal imani billahi kuma yi imani da Allah wal amal bi ta'ati kuma yi aiki da da'an wato da'an wato shi wannan annabi da kuma da'a ga Allah din fa fada sai ya rabauta wa aflaha ya rabauta wa naja kuma ya tsira min azabillahi daga azaban ubangiji wa man ba'athna rusulana ilaihim daga cikin wanda muka aiko musu manzanni kuma min al'ummi daga cikin al'ummar al'ummar akaruna akwai wasu daga ciki kuma haqqat alaihim ad-dalala wanda kalmar bata ta tabbata akan su fajaru an qasri sabili sai suka kauce mata farkin ubangiji da kafaru billahi sai kafirce ma ubangiji wa kazzabu rusulahu suka kaita annabawansa wa tabu tabu suka bi tabutai kuma bayan annabawansa fa ahlakahu Allah bi iqabi ubangiji zai halaka su da uqubansa wa azala bihim ba'sahu alladhi la yaradu anhu qawl mutribin sai saukar musu da wato fushinsa da azabansa wanda idan dama azaban ubangiji ta tankaro to ba za a iya tunku ita daga wato mutane musulmai ba wannan magana na ibn na na at-tabari muhammad ibn jarir at-tabari zan iya fahimta wasu da wasu abubuwa manya guda biyu ana abu na farko da zamu gane wannan faɗin Allah ta'ala wa laqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut shine shi addini ita ibada in zaka bauta ma Allah to dole ya zama Allah kadai kake nufata da ibada nan babu shirka wannan makasudi ne muhimmi jigo mu addinin musulunci shine ka zama ibadan da kake Allah kadai da kake mai ita ko annabi ba za ka raba ba yayin da kake cewa Allah ya baka lada kan kaza sallah ba za ka ce annabi ya baka ladan sallan nan ba in ka ce annabi ya baka ladan sallan nan ka Allah shirka ba ka da bambanci da kirista kuma saboda kirista ba ai cewa yake annabi Isa ya baki lada ba cewa yake to nan sako kenan ba ba ka da bambanci da shi to wannan dole ne ka tabbatar da wannan idan muka fahimci haka a maganar akabari a tafsirin da yake ma wannan aya sannan abu na biyu da za mu fahimta a maganar akabari shine dole a imani da manzannin Allah wanda wannan imanin ya kunshi galgata su a labaran da suka bayar duk labari ka fahimta ko baka fahimta ba dole ka galgata su wannan ita ce bautar ka galgata annabawan Allah sannan kuma ka karɓi duk abin da suka zo da shi na shari'a kar ka kawo wani shari'a ka kai sai dai ka karɓa ka yi aiki da ɗa'ansu to da Allah ka duba ga irin wannan abu da kabari ya faɗa da kuma mu a yanzu da zamu ga muna kawo wasu abubuwa da ba haka ba yanzu mu dauki abinda wasu da su ba sai kira ad-da'iratul fadliyah za ka sufaye wanda masu mun dariƙar tijaniya suke faɗa suna da ad-da'iratul fadliyah lafza cikin jawahir ma'ani suna faɗa a cikin asirul akbar na al-inyas shi ma ya faɗi wannan magana ya ce suna da wasu ad-da'iratul fadliyah wani farfajiya ce da suke da ake cewa muridi wanda yake almajirin Sheikh Ahmad Tijani idan ya kai ya tumbatsa wajen tarbiyya ya zama muridinsa na gaske to zai je wata farfajiya farfajiya ta fifiko in aka je farfajiya ta fifiko to daga wannan farfajiyan babu wani abu na umarni da ko hani da zai zama yana zarge shi kaga shi a kabari cewa yi ai manzon Allah da aka ta Allah bauta amma su ku ruwa gani sun ce a cikin bautan kuma akwai wata bauta da wani mataki da mutum ke kaiwa wanda wannan bautan wara a dawa'irin amri wa nahyi gaba take da inda ake cewa yi layi barna bari to ta wuce wannan ta zarce suka kashi ad-dawa'il fadliya suka ma ce ita irin wannan da'ira al-fadliya din ba ta da sharadi abin da suke nufi ba ta da sharadi musulmi ne kai kayi ikhlasi kayi tauhidi ba kai tauhidi ba mutukar dai kana cikin wannan koyarwa da shi wannan bawan Allah to ba wani shar'i da a ce maka sai in kai musulmi za a za a baka aljanna mutukar ka shiga wannan za ka samu aljanna kawai shine la tawaqqafu ala shar'in da suke faɗa suka ce kuma ba yi da wani mani'i babu wani abu da za ka zo da shi daga baya a ce kai yanzu a hana ka za a hana ka wannan wannan fannin mani mu yanzu ka san duk yanda kake kana san manzon Allah in ka zo da shirka ka ka da mani wani abin da zai hana a baka ka ci albarkacin imani da kai da manzon Allah ka ka da mani amma su waɗannan mutane su cewa suke yi ko ka zo da shirka ko ka zo da sa'a ma annabi to babu wani mani'i da in dai ka kai wannan da'ira fadliya din wannan ku je ku duba ku gani a cikin jawahir ma'ani ko a cikin akbar na in ya tsawon ku za ku duk wannan suna faɗa a turanci ma ko a turanci suna faɗa wannan wannan wannan spiritual abu ne da suke faɗa a da'ira al-familiya to da Allah yanzu wannan yayi daidai da abin da akwai ya faɗa mana yanzu akwai bari shi cewa ya tsantsata ma Allah bauta akwai ma annabi biyayya ya zama duk abin da zaka yi sai dai ya dace da abin da shi annabin ne ya zo da shi kai kuma yanzu ka zo ka ce akwai wani martaba wani farfaji wata farfajiya da za in ka gusa ka bar wannan farfajiyar umarni da hani kai a lokacin kuma ba za ka sake ba za ka damu da wani umarni da hani ba saboda kai yanzu ka riga ka kai wani gaban da kai ba za ka tsaya kana sauraron abin da suke gaya maka cewa wato Allah ya ce kaza halal ne ko kaza haram ne to da wannan ne zaka samu duk masu masu bin irin waɗannan wato suka yi suka zama sun sun wato nitsa a irin wannan aqida suka yi sun suka yi nisa za ka gansu daga baya suna sun zama ibadiyuna ibadiyuna sune wanda suke yan babu haram ko mi halal ne komi halalle su a wajensu saboda mai saboda su ana da an lamunce musu su an ce shekin ya ce ya lamunce musu duk wata ibada za su suna kuma bata da kansu lokaci ne su suna cikin da'ira kabuliya sana haka duk wani abin da ka sani na haram waɗannan mutane sun halatta ma kan mababiyansu mutukar sun arga maka tarbiyya ta kai wannan matakin ta ka ga waɗannan idan muka ce yanzu za mu zauna wannan ba faɗa da addini ba ne wannan yanzu misali ya ce a zauna lafiya kenan mu mun ci abota mu Allah shi dai shi kuma ya ce akwai da'ira fadliya wanda ba ba kai ba ma umarnin ubangijin ba baki dai ba umarnin annabawa kaga ba wargiwa muke ne ake nema ba so ake abakan ta wanda dai ba amma dole a faɗi abubuwan da suke shi ayoyin qur'ani duka ana ta faɗan cewa wala qad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wa yajtanibu tagut shi kuma ya kawo tagutu ya ce ko ba za a ga mu cewa wani abu da kawo tagutu bane ba to da wannan abubuwa sun halatta abubuwa da dama wanda wanda daga ba za ka ga a kusan fada da addini ne ibn taymiya ya ci gaba cewa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba mu aiko gabaninka wani manzo ba ba ce wahayin da muke masa shine muna masa wahayin babu abin bautawa da gaskiya sai ni dan haka ni kadai zaka bauta ma wannan kaga abin da ubangiji yake faɗa shine wato Allah kadai za a bauta ma ba wani mahaluki ba ba kuma kuma za a za a karbi wannan shirye wurin wane sai ce nuhi ilayhi muke masa wahayi wato wanda ake masa wahayi ba wanda ne zai ce yayi bacci ko wato yayi wasu gane gane an ba shi ba aka ce ana maka wahayi wahayi irin na annabta ba wahayi na ilhari ba wahayi da ake maka wahayi ubangiji ne saukar maka da wannan shi ma wannan za ka ga a kabari ya faɗa ce ai nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun yace akhlisu li al-ibada wa afridu li al-uluha ko tsantsanta mun ida bauta ko kadai ta da bauta bautan ni kadai za ku yi ba ya kawo maganar su katara bin da amfin sadusi katara yake cewa katara wannan ya rasu 117 bayan hijira shi shi tsakanin shi a kabarin ba mai wato tunani mai yawa ba kabarin ya rawaito wajen fasarar wannan aya katara ne da amfin sadusi yana cewa da shi da ibnu jarir da shi da ibnu abi hatim razi a tafsirin su da isnadi tabbatacce ingantacce suka ce bihi ursilatur rusul wannan wahayin da shi aka saukar da dukkan manzanni baki daya bil ikhlasi cewa tsantsanta ma Allah ibada wa tauhid su kai tashi la yaqbalu minhum amalu hatta yaqulu Allah bai karbi wani aiki ba sai sun sai sun kai tashi da bauta din sai sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai sun faɗa wannan wa yuqiru bihi kuma sun tabbatar da wannan aikace wa shara'i mukhalifa amma shari'o'i wannan ubangiji kaga sai ya rarraba mu kowa ya ba mu shari'a da minhaj kowanne aka ba shari'an sa shari'an manzo Allah daban amma tauhidi duk ubangiji ya hada mu to wannan shari'ar ta manzon Allah shari'a babba ake magana nan tauhidi da aka ce shi ne annaba baki daya aka aiko su da shi kaga wannan fa yana nuna maka cewa ba a yarda wani ya fita bane ba su ma annabawan ba a yarda su zo da wata shari'a wata take takowa bayan shari'an da aka saukar masa annaba gabanin su ba inda ka tauhidi ne ana magana ba a yarda mutum ya fita ba shi yasa zaka samu a cikin hadisi da zuwa cikin as-sahih hadisin Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Aun da kuma Abdurrahman ibn Abi Amr al-Ansari duka suna ruwaitowa daga Abu Huraira manzo Allah yake cewa al-anbiya wa auladu allas laysa baini wa bainahu nabiyyun wannan wannan wannan wato lafazi kenan Abu Salama yace annabawa kamar yan uba ne wato yan uba asalin su ɗaya kenan wato ta fuskar kasancewa su asalin su tauhidi ne duka asalin su tauhidi ne a wata ruwa ta cewa al'adar ikhwatun la'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid wato addinin su ɗaya amma shari'an kowa daban saboda haka kaga a nan shari'a babba tauhidin nan wannan dole kowace al'umma ta kiyaye shi mutane ba zaman lafiya tsakaninsu da ubangiji mutakar ba su kiyaye wannan ba kaga wato ba su kiyaye abin da ke alkawari tsakaninsu da ubangiji ba wannan mafhumin wannan wannan fadan Allah ta'ala nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun shine in dai kana son Allah ka samu walittakansa to yanzu ba ka da dama ka bai wata shari'a daban sai dai kai jaddada abin da wannan annabi ya zo da shi in dai za ka zo da wani abu wata shari'a to sai dai ka zo da shi ka jaddada ka ce kana jaddada shari'ar annabin ka ne annabin wannan zamanin naka ba ka da dama ka zo da wata da wani sabon addini ko ka zo da wata sabuwar shari'a wanda ba a san shi ba a shari'a wannan annabin zamanin naka yanzu kamar manzon Allah ba ka da dama ka zo da wani shari'a wata shari'a wata take kowa bayan shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muna son mu buɗa shi ba anan ku zuwa ku ga su masu bin Sheikh Abdul Qadir Jili wanda ake cewa Ajailani ana cewa Ajili ana cewa Ajailani babban malami malami na sunna yayi rayuwa rayuwa mai kyau ya kuma ga Allah ya kuma koyar da addini babban malami ne a in ka tambaye su akan cewa wai su ku me yasa kuke wannan bandirin da kuke yi ne kuke bije bijen nan sai su gaya maka wai ai shi baki ɗaya ma yadda suka samu wannan bandirin to hanya ce ta musamman yaya ita ce hanya ta musamman wa ai shi takalawa ya je can sama da je can sama sai shi kenan sai mala'iku suka ce a a a an yi babban bako suka ɗauko dufoto da fafan suna ta duka suna cewa maraba maraba maraba da zuwa saboda haka tun da har ya je tun daga wajen ubangiji can sama ba ya ɗauko mu ya samu sanan dukan gangan to kaga su sun haifu in suka zo nan dole za su cigaba da dukan ganga kaga a je can shi ma an ba shi tashi shari'an kenan kuma bayan shari'an manzo Allah wanda Allah ya daidai da wannan fasan da muka kawo da suka tara da suke cewa shari'an annabi wannan zamanin yanzu ka gani wannan ba sun sa ma maza Allah kini ba ya daga cikin mu'ujiran mafi girma da aka ba maza Allah shine mi'raji ba sai da je can sama ya zo da salloli biyar din nan amma yanzu wani ya tafi shi ya tashi zuwa ma maimakon ya ya sako da irin jinsin sallah abu mai kyau sai ya sako da fadirci kuma ya sako da kiɗa haba to yanzu kaga wani irin faɗa da addini ne wanda ya wuce wannan wani irin kini ne ba kuma maza Allah ba duk da mu wani lokaci wannan kabiyar ma mu daga baya mukan kafa musu hujja mutum to yanzu kun ga shi kenan da ma ana ta rigima cewa ubangiji yana sama halittu baki daya ku kuce ku yadda ba kaga yanzu shi ce da ya tashi zuwa je ko kidan sa ba a can sama yaje kaga shi kenan mu daina ma rigima kan wannan a daina kai ƙara wajen sarakuna yanzu a daina cewa Allah ya ce ya ce Allah na sama a je a kidi bibi ayi waye ayi waye ayi waye to kaga dai wannan ai ba yanda za a yi wato ya zama wannan dole wato wanda muka in kace za mu yadda waɗannan abubuwan a ta a ta faɗan su ko muna yin shi wajen za a zauna lafiya to kaga mun riga mun cuta ma addinin ubangiji ko kenan addinin annabawa ba sai don masalai da shi ba a addini ba kuma kenan so dole waɗannan abubuwan shi dama ubangiji ya kai hoya mana wajahirun bihi jihadan kabira dole da wannan qur'ani haka za mu yi ta jihadi da wanda yanzu na faɗa da da shi qur'ani ba da ra'ayi ka lokaci za ka yi annabi kini kalmar kai abinda kake ira ne ka da shi ne kai gogoriyo da abinda Allah ta'ala ya keɓance shi da shi da ubangiji ta ce ba da labarin wannan wannan mi'rajin sai da ya faɗa a wani kama mai kyau sautul isra'i subhanahu allazi asra bi abdihi ya kira manzo Allah cewa bawan mu ne magayyace shi yayi isra'i da shi idan ya karbo wannan sallah da hadisi ne mai tsawo a shekul albani sai da ya hada hadisan ma tsawo abari muhimmancin hadisan hadisan yadda zaka fahimta kai inda sai da aka je kaza yaje yaje baitul maqdisi daga baitul maqdisi yayi kaza daga yayi gana yayi kaza ya ai kaza ai ni sama ta daya ta biyu ta uku aka je duk wannan aka dinga bada labari muna jin daɗi muna nanatawa amma yau gashi wani cikin sauki ya tafi ya je ya sama kuma da ya je sama ma shi wani ko ya zo da wata ibada irin ibadar manzo Allah sai ya zo da kuma kuma kida kuma wallahi waɗannan abubuwan ba ba ba ba shi ba ce za a bar mutane haka yanzu wani sai ya zaka ba ana dan dame shi an zage shi to wani zage aka yi ana cewa aka yi amma mu zala kini za mu zo ba Allah ne ko ko kai za mu zo ba ma ba zala hada mu da kai ba addini hada mu da kai ba to addini babu nasiha ne ba addini nasiha aka ce ba idan da wujuna nasiha kaga a a ku duba ku ku gani shi kashi manzo Allah ba a ba shi dama ya zo da ra'ayin kansa ba addinin ba abinda aka ba shi dama shine wajen bayani ya iya ishtihadinsa amma wajen lam yanzu da dan dauran addini annabi ba a bashi dama ba sai sai abin da aka bashi dama yana iya shar'antawa wannan kuma yakan akan sauke shi bigire na bayani litubayyana lin-nasi amma ubangiji ne ya gama kawo masa labaran annabawa baki daya sai ce fa bi hudahu muqtadi da shirya annabawa kai ba musan ba a ce kawo ba ba a ce ya kawo ba shi ba to yanzu kuma wani kuma cewa yake shi ya zo ya zama shi zai kawo ne ma baki daya abin da shi annabi ba bai dawa ba bai kawo ba amma sai kuma ce a hakuri a kyale shaka da sai Allah ya ce za a addini aka fa wa qala ta'ala Allah ta'ala ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lallai wannan addinin naku addini ne daya shine umma ana wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangiji kuma ni kai za ku bauta ma addini ne guda wannan ku duba gani ya fara a suratul mu'minun ya fara a suratul al da mu'minun sai ila ne ya fara furqan ne الأنبياء سورة الأنبياء يا بنات الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ولا شيء na أنبياء ya faɗa ya faɗa bayan ya gaba kawo maka sun shi annabawa sai ce to wannan addinin ku addini ɗaya na ya gaya maka shi wannan addini na musulunci tun daga farko daga annabi adamu to bin ake yi ba a ba a ba a a kawo wani wani kaje kaje ba a kawo wani faɗi sanka ba a kawo komai dan sai da ka kawo abin da aka ce maka shine addini suka karba shi kuma abin da aka ce maka shine addinin da wahayi to kuma wannan shine haƙiƙanin ma'anar bauta abin da Allah yake so ya dace lafazin al'umma lafazin al'umma yana zuwa da ma'anoni da yawa a Qur'ani amma dai al'um al'umma daga al'ummu ne al'ummu don da kace ce al'ummu yana da al'aslu allazi yarju ilayhi far'uhu shine asali wanda ranka ke kowa masa sai kira shi al'um ummul kitab shine asalin littafi wal mahfuz sauran kamar da suna koma masa wa indahu ummul kitab wannan shine al-asl ma'anar shi al-asl a to amma idan ana kira al'umma jama'a jama'a da al'umma saboda ai dukkan su rassa ne da take kowa mutum daya sai kira su da al'umma sannan kuma wani lokaci ana kiran mutum wanda ya zama shi kadai ne nagari ya aiki nagari ya zama albarru ne alkhairu ne mutumi na alkhairi dan usi irin albarka ya yada abin da ubangiji yake so shi ma sai a kira shi da umma saboda ko ko ba kowa a duniya sai shi to shi ya tace da zama mutane shine al'umma baki daya wala kama kama annabi ibrahim Allah ta lalace cewa inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi halifan wa lam yakun minal mushrikeen in kira shi da umma umma umma wato shine wato ya tabbakar da wani addini wanda yake mutane a lokacin sun ki sun ki sun ki sun ki tabbakarwa daga cikin abin da lafazin al'umma yakan zo yakan zo da ma'anar azzaman zamani zamani shi ma me yasa suka cewa aka kiran umma da zamani saboda ai zamani yana koma ma asalin wato idaransa da ubangiji ya kaddaro yana koma ma zuwa ga wannan abin gudanar da ubangiji ya gudanar da shi ne akai sai kuma ma'anar shi wanda yake shine ma'anarsa a nan wajen shine umma bi ma'ana addini wanda umma bi ma'ana addini wannan ya zo da dama a qur'ani shi sa ma al-aqfash a wata fassara da yake yi ba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi al'akhbar yake cewa ai kuntu khaira ahli dini mafi alkhairin masu addini wanda suke sun lazumci addini shine khairu umma khairu umma ai khairu ahli dini to wannan shine fasar da malamai suka cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ai inna hadha inna hadhihi ummatukum ai hadhihi millatukum wa hadha dinukum dinan wahida wannan shine addinin ku addini guda daya ku bi wannan addinin kar ku raba kar ku raba wannan shine fasar da malamai suka yi fasaran da ibnu abbas ali ibn abi talha al-walibi daga abdullahi dan abbas wannan shine fassara sa yace dinukum wahid addinku guda daya alwalabi riwaya da muke daga abdullahi dan abbas bai sara abdullahi dan abbas kai tsaye ba amma dai wanda shi tsakiya ya sarara ya daga ibnu abi najih daga mujahid ibn jabr daga abdullahi dan abbas shi sa malamai suke yarda da wannan fassarar irin su bukhari irin su at-tabari da sauran malamai kuma wannan shine fassarar da ake ruwaitowa da isnadi ingantacce at-tabari da shi da ibnu abi hatim razi suke ruwaitowa da isra'i tabbatacce zuwa ga warqa ibn umar ibn kulayb al-yashkuri daga mujahid ibn jabr cewa dinukum wahid shine wato wato ummatukum ummatan wahida shine dinukum wahid daga warqa daga daga daga ibn abi najib daga mujahid ibn jabr shi ba saboda kaga anan wannan ayan Allah ta'ala na cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan shine addinin ku addini guda daya dan haka ku bauta min ni daya wannan yana nuna maka haramcin ka kago wani kaje kaje addini kar ka kago wani addini a cikin addini kar ka kawo wani abin da yake ba daidai ba da nan malamai ma suka ce to ita kanta yanzu kungiya mutum ya kafa kungiya mu kalle ta idan kungiya ta zo da ma'anar addini ne ziriyar to akwai bambanci da kuma kungiya ta zo da ma'anar mu taimaki juna akwai kungiyar da mun kafa ne saboda mun ga aikin ya mana yawa ina man suleiman akwai abin da ya fi iyawa muka ce to kai yanzu kai ne kai ne ko a masallaci ana da kaga akwai akwai wanda yake kula da bangaren wuta akwai da aka ganin mun raba ne to shi kuma wannan shine ta'awuni wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ithmi wal udwan wannan shine ta'awuni tsakanin mu wani babu ne muka kungiya dan wannan saboda ni ba zan yi aikin ni kadai ba kai kai wancan kai kai wancan kai kai wancan wannan babu ne shi wannan shine malamai ke cewa in aka yi haka babu ne amma idan mutum ce zai kungiya wanda a cikin kungiyar ga wanda ya nasabtu zuwa ga kungiyar so ake a nasabta maka wani limami guda daya aka ce shi ya maka tarbiyya aka ce maka shi kulli sharidin wa waridin duk abin da yake nesa ko yake kusa shi zai gaya maka ya za ka yi ka daina bin maza Allah kenan shi yanzu ka mishi ritaya ya zama na baki daya a shi ke gaya maka duk wasu abubuwan wata shirya duk tarbiyyar da ake a duniya na duk shi ke baka yanzu ka san ka kirkira na addini a cikin addini kuwa to da wannan ne malamai ke cewa su ɗariƙun sufaye ba daidai suke da mazahib da ake faɗa na fiƙihu ba domin mazahib na fiƙihu shi makarantu ne makarantu ne yanzu malik ibn anas ai shi ne ma san akwai malkiya ba da za ka kawo da shi shi ne san akwai malkiya ba a rayuwarsa bai san da saboda sai da ya rasu sannan almajiran suka yawa har suka zama madarasa kuma an je in kana kan tantan malamai za ka ce ɗan makarantar maliku almajiri za ka ce almajiri almajirin sa ne ashe kaga ɗalibi ne ɗalibta ce kawai ba bambanci da ɗan abu da ɗan bk da ɗan ko ina ma to wannan kaga shi wa ɗansa daban da kuma ma'anar cewa mu zo mu kungiya saboda mu taimaki juna aikin ya mana yawa wane kuku kaza wane kuku wane da wane kuku kaza da kuma a ni yanzu in zo in sa wani limami shi zai min shi zai bani zikirai da shi su a su a dariƙa su ga zikirin da ake yi zikirin safe da rana da yanda suke magana fara da nashi in ka je ka duba hisnul muslim ko shi ka duba banda littafin hadisi zaka ji a amal yawmi wal layla a amal yawmi wal layla akwai akwai imamu nasa'i yana da shi akwai imamu suyuti shi ma yana da nasa akwai dalibin imamu imamu nasa'i yana da shi in ka je ka littafin hadisi duk za ka gani suna yin ga azkar na manzon Allah ga shiriyarsa ga zikirinsa ga me ake karantawa za ka a wani kawai sai ce a shi yanzu ba wannan za ka yi ba a ai bari in ka maka wanda ya fi wannan me ya saboda ai saboda ai ai ubangiji ya haɗa ni da kai ni ki make maka tarbiyya to shi maza Allah an an lura da bambancin tsakanin wannan da wannan shi wannan an nasa wani malami ne guda ɗaya shi ne maka ibada ya ce ga yadda za ku yi shi ne maka azkaru ya ce ga yadda za ku yi in za ku yi ibada ma sai ya ce ku zo a lokaci kaza a sanda kaza a yadda za ku kaza ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi to wannan shi kuma malamai suke cewa shi kuma wannan duk wanda zo da irin wannan to ya ya fada addini cin addini wannan haramun ne shi yasa nasabtuwa zuwa ga irin waɗannan dari ko malamai suke cewa na ba daidai ne ba duk da za a samu wasu daga cikin manyan bayan Allah sun yi irin wannan Allah ta'ala ya ji kasu rahaba amma abin da yake daidai shine mutum ya nasabtu zuwa ga irin wannan matafiyar ya ce wani mutumi ne guda ɗaya shi da mashi tarbiyya shi ba zai gane Allah ba shi ta hanyar shi ga wani asalin ya haɗa tsare da alkhairi maza Allah na naka ba sunnansa inda yau ka ce shi malamin ka ne za ka bi mazhabin sa ne a addini kuma shi ma mazhabin sa in ka fahimci cewa ya saba Qur'ani da sunna zaka bar masa kayan sa ko maliku ne kuwa yanzu ka ga shikenan sun kusa a zuwa lafiya amma ka yanzu cewa kai tarbiyya ce baki daya yadda zai haɗa ka da ubangiji shi wani malamin shi ne maka shekin da ka shi ne maka ibada suna ba da ibada kuma ka bayarwa duk wannan ibada duka zuba su kawo ba suna ba da salatin annabi ba kwanakin ba an ta rigima da su akan salatin annabi da salatin ibrahimiyya da kuma salatin da suke suka kawo musu na salatin fati ɗinsu ba rigima da su ba suka ce su ɗaya daga cikin yara yaran su matasa wanda shi yake hankali hankali bai cike shi ba ilimin ko bai masa yawa ba sai ka cewa wallahi tallahi shi salatin fatin ta fi ibrahimiyya a wajensa to wani wannan in ba addini ba me wannan ai ba addini kuma kawai addini cikin addini kuma to wani wanda ya zo da wannan to wannan abin da ya so na shi haramun kuma ya zo da bid'a munkara ya ce shi ɗan ɗariƙan kaza ne kuma wannan ma'anar ita ce ɗariƙan a wajensa to wannan ya zo da bid'a munkara a wajen malamai malamai da yawa sun tattauna wannan masayi din aljafan su za ka ga sun zo da waɗannan waɗannan abubuwa suka ce haramun ne wani kawai haka nan ya zo ya sa wani a gaba wani shehinsa a gaba ita shi tarbiyyarsa da zai yi duk shi ne samu wajen Allah shi ta hanyar shi wani haramun ne sai dai ka ɗauke shi a matsayin malami mai baka shirya shirya kuma ya ɗauko baka shirya annabawa kuma ya baka wannan shine abin da aka abin da aka ce aka hada mu tsakaninmu da tsakaninmu da malaman mu lokacin lokacin to كما قال تعالى كما يدفع الله كما قال في الآية الأخرى كما يدفع الله تعالى قال فدعوة آية يا أيها الرسول يا كم منزلي كلوا من الطيبات في أيك نجري وأعملوا صالحا كما كلوا من الطيبات كتير كذا على على على تركك وأعملوا صالحا كما في أيك نجري إني بما تعملون عليم ni wato abin da kuke aikatawa masani na san abin da kuke aikatawa Allah ke ga mawali ke ga mazali ko aka cewa su yi aiki amma ka duba gwancan shi da yake cewa akwai wani abin da zai mutum zai iya fita shi yana cewa wannan da'iyatul fadliya su cewa suke wannan yaran da kuke gani suna da gashi suna waye suna waye za ku gani suna wani taho suna su wallahi duk kun je ku da za ku tsaya ku za ku ce a ce ce daga cikin akwai da ba ka sallah ba ai a ce a cikin akwai wanda suke aiki aiki na kwarin ko wani abu za ku ga muku cewa daga cikin irin waɗannan akwai wanda suke cewa su ba ka sallah ai su an ce sun riga sun kai wannan gaban ne ne na sallah ba za su sallah za su makan sallah ne sai su ce wannan sallah da azumi da ake kai wannan rusumul awam dama an yi da dan maka wa yau tunda dai kai ka je wurin kai idan ka ya bude wani annabi zai maka wayo ka ce annabi abin da ya yake zuwa da shi kaga hikima yake maka kenan ba gaskiya ake gaba ba to kaga anan aka ce su kansu annabawa wa amalu salihan ku yi aiki nagari a shi kaga annabi shi ma babu wani annabi da iya iya dukan kirji ya ce shi zai fita daga bautar Allah a shi kaga babu wata mukami da ake kaiwa mukami wacce take sama da mukamin bautantuwa zuwa ga Allah ba wannan shi ne abin da sai tafiya kawo wannan aya ba wanda isa zai ce shi yanzu ya riga ya wani matsayin da ba sai ya mutu ba Allah ba bai isa ba yana na abu shi na bawa zai ci gaba da kuma bawa Allah ta lafi cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma wannan ita ce wato addinin ku kenan addini daya da na shaka muku a ban kasa wa ana rabbukum fattaqun ni ne ubangijin ku na ku kiyaye ni annaba ta ga wannan magana fa Allah yake cewa ku kiyaye shi Allah ta lafi cewa annaba su kiyaye shi to balle wani wanda yake wali ne mana mabiyin daga cikin daga cikin mabiya annabawa mabiya haƙuƙi ne ya kiyaye ubangiji dan shi ya riga san cewa babu wani abu da da shi na kusanci da zai kai annabawa kusanci da Allah ta'ala mala yace waja ala zalika laziman li rasulihi kuma ubangiji ya sanya bauta ya zama lazima ce wajibi ne ga manzon Allah ila al-maut ya ci manzon Allah ya ci zama bawa har mutuwarsa annabi kaga dai a dai halittu a takalai ne mutane da aljanu babu wani annabi babu wani mahaluki irinsa amma aka ce shi din ya bauta ba Allah kuma ya lazimta kansa cikin bautan ubangiji bautantuwa su ga ubangiji har mutuwa a shi kaga inda akwai wani mukami wanda ke kowa bayan mukamin da bauta to da shi kenan kaga maza Allah sai a ce shi ma ya fita kenan amma mu taba ji maza Allah ya ce ya fita daga wato mukamin bautan Allah ba wanda kenan baka cewa babu wani mukami wanda ke sama da mukamin bautan Allah Allah ta'ala cewa wa abudu rabbaka ka bauta ma ubangijinka hatta ya ce kal yaqin har sai yaqini ya zo maka yaqini anan shine mutuwa kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa shine mutuwa wanda kake tabbacin lallai wata rana sai ya zo wajen ka wannan shine kusan da duk magabata suka ijma'i a kansa cewa hatta ya ce kal yaqin shine hatta ya ce kal mutu har sai mutuwa ya zo maka wannan shine fasaran Salim dan gidan Abdullahi dan Umar wannan shine fasaran Mujahid ibn Jabr shine fasaran Qatara ibn Da'awat as-Sadusi wannan shine fasaran Hasan al-Basri shi ne fasarar abdurrahman ibn zaid ibn aslam daga cikin manyan tabi'ai cewa wa abudu rabbaka hatta ya tekal yaqin ka bauta ba Allah har sai mutuwa ya zo maka kai annabi ka ga nan muna da fa'ida guda biyu fa'idan farko shine annabi shi ma ba yi da wani ba yi da wani mukami da zai taka ya fita daga bautar Allah yana cikin bautar Allah tutur ba zai fita ba fa'ida ta biyu kuma annabi zai mutu kuma in ka ce ya mutu ka ce mata ya mutu baka ma Allah laifi ba baka ma Allah laifi ba ba za a ce wai ai ai sun akara ba su da kunya cewa suke ma ya mutu ba ce in ya fa kunna ba ina aka ce ya mutu in ka ce fa ya ya ya mutu zaba ka taba jin barba ulari da ya ce mazala zaba suka ce wannan lokaci suka ce zaba ila ila rafiqil a'la ya ya yi tsaura daga nan wannan duniya ya tafi zuwa ga tawaga amintacciya shi ubangiji shine ya faɗa dama cewa dole imani da shi da'a ga Allah da manzansa yana tare da wato annabi da wasu dukai da shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa annaba kuma sa suna da wannan wato tawagan kuma wannan kaga in ka faɗa babu ne Allah ta'ala ya faɗi cewa Abubakar da mazala ya rasu me yace wanda ke bauta ma Muhammadu to Muhammadu ya rasu wanda ke bauta ma Allah shi ɗaya kuma Allah ɗaya ne kuma wato kuma rayi ne baya mutuwa saboda in kace manzala ya rasu ai da dama sun tabbatar da haka baka manzala saurin ido ba ba wani abu da kai ka ce ya rasu ya mutu ya yi wafati duk wani abu ɗaya ne abin da kake magana abin da ke shiga cikin ɗan adam idan a- lokaci ya yi mutuwa da sun ɗauke su to su shi ya wannan ya kama shi saboda hadisai da yawa har lokacin da yake yake ra- zai radadin mutuwa sai ke cewa ko lallai akwai magagi gari da mutuwa kuwa inna fil mauti sakarat yana jin raɗin mutuwa ne fatima tana zuwa waje tana cewa wa karba abata ya shan wahalan babana yana cewa la karba li abiki ba'da yau ai daga yau da yake ya haƙuri baban ki bai ƙara bakin ciki ba da shan wahala wannan ita ce ƙarshe kuma amma dai da aka mishi matsa ya sha wahala shi ba Aisha tana ba da labarin ƙarshen abin da ya cika bayan ya yi asuwaki bayan ya yi asuwaki ya dinga nuni da hannunsa cewa ya ubangiji zuwa ga tawaga amintatta zuwa ga tawaga madaukakiya sai ce sun makaba sai ya cika a shi kaga cikawa yayi mutuwa ne saboda ka wa abdu rabbaka ta ya kan yaqin shine ka bauta ma Allah har lokacin da yaqini mutuwa za ta rufe sun maka wannan ana ga maza Allah ne cewa zai rasu wannan na za ku ga na kawo maganar magabata cewa salim mujahid qatada hasan al-basri abdurrahman bin zaid bin aslam da sauran manyan magabata su fassara wannan da mutuwa saboda akwai wani tafsirul ishari ana kira shi a tafsiru bil ishara da su ba yake yi shi ma a wannan gaba cewa da cewa abdu rabbaka ta ya fekal yaqin sai suka ce a nan yaqini ubangiji yana ishara ne zuwa ga wani ilimi na musamman na kashafin su da fana'i kashafi shine wato ka je ka ka wato kadaice kanka ka dinga wasu tunanuka daga baya ubangiji sai ya maka fatahi ya ya ban kada maka wasu ilimin muka daga nan sai kai fana'i fana'i shine ka zama ka narke wani lokaci in abin ya yi tsauri sai su gano ka narkewa ake cikin zafin ubangiji in kuma bai tsauri ba sai a ce a ka narke cikin ayoyinsa to wannan dai ya danganta in sun ga mutum ba shi da wayo ko ba shi da ido sai su gaya mishi abin da suke ganin shi ma ajubi ne ba zai gane ba to daga nan an gama kuma sai a je ittihadi ittihadi shine ya zama tsakanin shi ubangiji ya sauka kansa tsakanin shi da ubangiji an haɗe hululi kuma ubangiji ya sauka a jikinsa a ga yana ce maka shi ai shi magana da yake maka ai shi ubangiji ne yake maka magana ba wani abu ne ba to wannan wa abu da baka ta ake tsale kan da wanda suke masalawa su suna cewa wannan yaqini shine yaqinin da zaka samu cewa Allah Allah Allah din nan shine kawai kai Allah wa da Allah shi Allah wa kowa Allah to shike wannan shine yaqini to wannan kuma wannan wata tafsiri na kuma ilhadi ba tafsiri zaka taba samu a tafsirin magabata ba gashi mun kawo muka ce ibn jarir al-tabari ibn abi hatim ar-razi da sauran manyan masu tafsiri sun kawo sun ce wa abdul baka ta ce kan yaqin mujahid salim hasan al-basri qatada abdurrahman ibn zaid ibn aslam duka sun ce al-maut kai ina kaje ka samu cewa yanzu ana maganan ka samu yaqinin da zaka ce kowa Allah ne ina ka samu to kaga ashe ashe abin ba san zuciya ce ba ba a faɗi sanka wato da zaran mun dauki wannan ka'idar cewa addinin da Allah yake so ya gani shi ne addinin da ya saukar kaga shi kenan ka kawo ta amma daga lokacin da kace kai addinin da Allah yake so ya gani shi wannan iya maka gudunmawa to fa daga gudunmawa ake samun matsala fa shi wani ma gajiyayye bane komai sai da kawo maka shi acan acan komai a cike al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam wa nace ya cika muku komai na cika muku komai ba ku bukatan komai abinda ya cika ba ya bukatan kadi ba ya bukatan kadi lokacin da a so duk wannan ibn taymiya yana ta yawo da mu cikin ayoyi kuma za ku ga in har in ku tafi har wato wato shafuka da ke gaba da ayoyin zai kawo don haka za a ga kamar mun shiga tafsiri to na ba dai haka yanayi ne wato dabi'an katin yake za mu tafi kuma da shi wanda fara mana fashin baki sai mu sa- mu ga abin da za mu samu daga cikin fa'idoji walwalan bayanansa masu albarka insha Allah ta'ala za mu tsaya nan sai mu tashi wa bizalika wasafa mala'ikatahu su ma mala'ikunsa kaga an gama da annabawa an ce ba za su fita ba su ma malaiku za a ce su ma ba za su fita ba babu wani babu wani mukami ya shiga su fita daga bautan Allah amma wani gashi addu'an kasa yujin bola yana cewa shi da fita kaga yana ga maka mai wani yau addini yake kenan ba addinin musulunci yake ba wani abu yake yi kuma yake son ya kawo a cikin kafirci a cikin addinin musulunci Allah ta'ala ya kare mu ya kare mana imanin mu Allah ta'ala ya kawo mana ya tabbatar mana da akidu akidu na magabata wani akidu kun za ku ga muna kawo akidu muna cewa wala wala ya faɗa duk daliya muke wannan saboda ka fahimci addinin ka waɗanda da wasu su duk sun shekara dubu ne da rasuwa shekara dubu da yan kai da rasuwa sai wanda kuma wato sahabi ne ba irinsa ibn abbas sahabi ne ba to ba ka da dama kawo wani malamin ka wanda sai da aka shekara dubu ana addini shi kuma sai ya zai kawo kawo canza addini ya an haife shi dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari ɗaya da hamsin ya rasu dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin duk a wancan lokaci ana addini amma shi bai san da lokacin zai ma manzo Allah wato an kar da manzo Allah ba sai lokacin da shi aka halice shi kuma al'amuran abuwa abuwa abubuwa ne wanda ke dole a rika yin bayani Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan mu Allah ta'ala ya amsa abin da muka yi da hannun dama Allah ta'ala kurakuran da muka yi ya yafe mana da da muka yi Allah ta'ala ya sa mu tare a cikin lada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh